أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تناقض تناقض
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ينشئ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إن إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a daya ga watan juma'atul ula hijira shekara 1444 wanda ya dace da 25 ga watan 11 2022 a sati da ya gabata mun tsaya ayata 27 cikin suratul ankabu yau insha Allah za mu tashi ayata 28 kuma ganin yau babu tambayoyi da rama kai sai ya fara daga ayata 28
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها بها من أحد من العالمين anan bayan mun ji dai annabawa labarin wasu daga cikin annabawan Allah da zamanto tasliya ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ga musulmi wannan aiki na da'awa ko kira zuwa ga Allah subhanahu wataala abu ne wanda an jima ana yi kamar Hausa ke cewa an jima ana ruwa kasa na shanyewa idan abin da zaka gamu da shi na cikas ko matsala kayan kai wasu sun gamu da wannan abu shine anan Allah subhanahu wataala ke ba da labarin annabi shiru ita walutan ma'ana ka ambata mutanen ka labarin lut kamar bayani cewa lut suna annabin Allah ne ba a kiran aikin da da lut wani iya lut ko dan lut ne wani kuskure ne ya da ce wani iya liwadi eh liwadi ake kiran aikin ba lut suna annabin Allah ne wannan abin da yasa irin wannan rashin sanin ko wannan suna ya sa wannan sunan annabin da wuya ka ji an sa wani lut sau ganin yadda ake bata sunan da aiki da akwai ƙabilu masu aiki da lut su sun san ma'ana abu kenan dai lut sunan annabin allah ne ba aiki bane ba aikin banzan sunan shi da wani allah ya ce wa lutan ka ambata musu lut menene kisar wannan bawan allah allah ya ce iz qala da qaumi lokacin da yake cewa mutanen shi innakum لتأتون فحشة ما سبقون بها بها من آدم العالمين شن كنا زوا وتا الفاشا ما كنا عائكة وتا الفاشا تا الفاشا دك أبن دمون شياك غايا mutum ko ba bangaren addini ba ɗabi'a ta adam tana inkarin wani abu kuna aikata wata alfasha ma sabaqakum biya min ahadin min alalamin wannan alfasha da kuke aikatawa duk duniya babu wani bawa mutum ko aljanni wanda ya fara wannan kayan ko kuka fara kirkirar ta a saman ƙasa wanda yake na karantar da kai horokon aikin liwadi ya wakana lokacin annabi lut alayhi salam alfasha ce mummuna wanda su suka fare ta kiran wannan ganin har tashin kiyama duk wanda yayi liwadi bayan tallahi nasu za a gama akan su ganin su suka fara wannan mugun suka koya mutane wannan aiki namiji ya je wajen namiji nan banda mai yan magana ce isa ko magana magana na mata na mata ba a san da shi ba a can dama na maganar mata wani abu ne bayan karni mai tsawon gaske aka sami shi a duniya an fara mata suna neman biyan bukata a wajen mata amma a can zamanin har wanzu an yanzu babu wani a tarihi wata al'umma da take maganar mata yanzu ne lalacin ya kai gaya daga baya aka fara kuma mata suke kwanci suke neman biyan bukata da mata yan wasu asali namiji ne ke neman namiji ba mata a ciki to wannan al'amari Allah shi ta a cikin hukunci na baya daga babu wata doka da ta zo na mace ya za a yi ganin akwai mas'ala maganar jima'i hatta zana yani al'aura shiga cikin al'aura duk wannan na mata yana matsala da yawa ganin a can da babu shi a daga babu shi ba san fara shi gaba za gaba bai zo da baya to yanzu wannan aiki na duwadi kenan namiji ne ya je wajen namiji su suka fara yi shi ne yake musu kashe yake musu galgadi a innakum أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتين وتأتون في ناديكم المنكر أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين نعم cikin wa'azi da yake musu iya cewa a innakum lata'tuna rijal shaw lata'tuna rijal shin yanzu ku za ku rinka zuwa kuna biyan bukata a wajen maza wa taqta'una sabil wa ta'tuna fi nadikum munkar ma'ana ya musu wa'azi kan na daya jima'i da maza kwanci da maza kuma da yan da ake da hoshi dan bayan saduwa da maza suna aka ce su ɗan hoshi ne ko suna zama mai hucewa ma imma a mishe duk dai aikin banna suna mai finadikun munkar annadi ta fada ke suna da wani majalisi ko matsiga inda suke zama duk wata ɓanna suna yi a wannan wurin bayan an kirwadi suna aikin munkar suna mummunan na ce ba a keɓance ba aiki kaza su daga cikin suna miyagun aiki a wajen zamansu wannan shi ne galgadi da ya musu bayan aiki liwadi suna aikin suna mummunan aiki aikin banza a wurin da suke zama wannan galgadi da ya musu fama kana jawaba qaumi illa an qalu itina bi azabillah duk wannan gargaɗi nan ya yi gargaɗi kan wannan masala amma Allah ce ba wata amsa da suka ba shi ta ƙwarai ta magana amsa kira ko jin nasi'a illa huto na huto jawabin da suka ba shi cewa illa an ƙalu itina bi azabin lakurin ka kawo azabar ta Allah Allah ya azabar kashi hankali Allah ya azabar in kunta min sadiqin in gaskiya kake akwai azaba daga Allah kai annabi Allah ne a kawo azabar haka ɗan adam kenan ta wurin jigilinci ɗan adam wai ka azaba mun ga Allah shi da wa ka azabar ne ke da kanta da kai aiki ba a bari ni kurin kenan me zaka ba a bari kun ba su niyyar bari kurin azaba ai azabar suna kaman hira ce kaman ba gaskiya bane ba ba abin da za a yi a kan azabar mu a gaskiya kai annabi Allah ne ka zo da azabar kenan kaga nan ba magana a shi ware shi azaba ai azabar kai kenan شين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين
yanzu lut alayhi salam ya ga kenan taurin kai ya kai gaya ba magana kenan fata ta imani an ki ba yi to yanzu kenan babu na ba kenan sai wato na wato shine ya koma ga Allah qala rabbin surni alqal mufsid Allah ka taimake ni akan waɗannan mutane mabannata suka ya nemi agajin Allah a mai maganinsu ke magana wa'azin bai a za su ke nema ke ba magana wa'azu wato da suke na nemi agajin Allah ke ne ya bashi nasara kan kare mai sharin waɗannan mutane wannan shi ne abin da ya wakana a ga lut alaihissalam duk da a nan shara za mu gani dai magana a gaba ci gaba karanta ayat surat ayat ta gaba ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ɗan wa'ana yanzu da mun ji halin wa'annan mutane da annabi sulutu alaihi salam ka kuma ce bayan mun yi bayani lu kusa cikin wannan sura iya daga cikin wanda suka yi imani da ibrahim wanda shi aka yi hijira daga ƙasar zamanci iraki yankin iraq zuwa yankin palestine kuma ta baitul maqdis inda na ibrahim salam ya zama na a can inda ya hijira shi to wannan ganin dan an ce ɗaki gare shi to amma shi lut ya zama na a wani ganin shi sadum kusan karkara ce ta baitul maqdis shi a can yake matsayin annabin Allah yana yana aiki a can na da'awa shi Ibrahim yana nan lamarin tabbatar maqdis iya nan kina wurin su daban-daban ne to kenan yanzu lokacin da abin ya kai gaya na halakar da mutanen lu ba magana jin wa'azi Allah zai gama da shi don wancan zamanuka Allah subhanahu wataala ya kan aiko da mala'iku sufa ta mutane ba na bane wanda wai ba saba ana yi annaba da dama hatta annabi maza da kanshi malaika jibril ya zo cikin mutane ana gani shi ba wani cikin ba daga shi sai shi ba hadisi su shahararre na jibril ai kowa ya gan shi ce wani mutum hori fes cikin bakin kaya shi da bayan sai ya gashi komai da sun ba mutum suna kowa ya gani shi ya zo amma abin da rarracin ga wancan ruwayan sabai kansa abin ya tsaye musu kai so mu suka ce ga mutum ya zo a garin madina a kawa ya zo cikin jama'a ga bai da alamar dauda ta dan bulaguro kaya polinket shi amma maki bai alamar kura ta daji ta sahara kaya polinket gashi ikirin limus mutum cikin lahiya lahiyayye amma ce a garin babu wanda a cikin babu wanda ya san mularifu min ahad babu wanda ya san shi dole kai na kalle shi wannan waye kuma bai san shi ba kuma bai alama dan bulaguro ai shi ne dai kare tambayoyin shi kaf duk ji suke wani mutum ne dai amma na maki ma mutum ne wani mutum da kaina mutum haka cikin wannan sabakon ba wanda zai yi dukkan wannan sai dai kare bayanin shi kaf suna yi mutum ne dan uwansu sai da ya kare ya juya ya kwana suna za ta sabai ce ku kira wushi ku kira mutum wannan suka zai kun babu kowa ya bace da kwanye ta musu jibril ne ya zo ya karantar da ku addini ka gwane shi haka yakan zo ruwayoyin da zuwa harkar musulmi yakan zo da siffar jikin kalbi jikin kalbi mutum ne kyakkyawa cikin sahabbai jibril yakan zo da kamar shi an ka zo ka ce an zaki ɗazina zo kana tare da dihiya ita ba dihiya ba ne ba jibril ne yakan zo ka mai ziyara kenan abu ne wanda ana yi ba na abu ne wanda a bako a duniya to shi ke lokacin ibrahim ibrahim salam a lokacin shi kuma ibrahim tawaga ta musamman aka mishi amma ga su mutane ne amma hakika mala'iku shi kan shi bai gano mala'iku ne shi kan shi bai gano ba bai gano ta mala'iku ne ji yake yan tafiya ne cewa mutum da ya saba karamta baki girman baki shi ne yanzu lokacin hallakar da mutane na obi ne wata mission ce ta musamman aka zo duniya ake son su kama da suka duniya an gare aiki na harko misukin harko gidan ibrahim a ba shi bushara da samun ɗa isaha da ƙari yaƙo in sun ƙare ba ibrahim shi bushara shi ma kuma lut a ji a ba shi labarin ƙarshen mutanen shi ya zo shi ma wani shi bushara ta ya iya neman allah mai maganinsu to yanzu lokacin ya yi sun zo da aiki biyu ta haka yin tawaga ce ta mala'iku don cikin hudu Allah ya ta suna Ibrahim Bilbushara cikin hudu ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فب- فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب
ماذا قالوا ماذا قالوا قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
فلما ذهب عن إبراهيم روى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم وإنهم آتيه عذاب غير مردود
yawa muna maganar cewa a wancan zamani mala'iku sukan zo da siffa ta mutane shi alaka ta wa da kazarin suna ibrahim bil bushara ibrahim manzanninmu jatir suna ibrahim bil bushara sun zo ma ibrahim da salam da bushara na shirgin bushara ta samun da ya ce alaka ta mana ga zubin suka zo ɗalu salama sun mai sallama da sunan salama salama alaikum shi ma kala salam da mi da musallama ya yi a kan kansu yanzu a nan ce suna nan daga zaus fa malabis an ji bi ijlin halim mutum ne mai karamci nan da nan ba bata lokaci fa malabis ba a bata lokaci ba an ji bi ijlin halim ya gashi ya zo da dan mariki kan karamin gare shi mishri can wuce ita bi ijlin ce samin nan ma ce halim can wani siffar dan mariki nan ka ce ka ce bari rama mene ko shi ne mai mai kuma nan aka ce hanif mishuyi ne an gasa shi kenan da yake tarshi ne ɗanci yanzu ya zo da maraƙe mishuyi a gaban baƙin shi falon mara a aiki na ta sinu ilai da kira da ya lura ka saka baƙi abinci an ce ya lura hannunsu bai taɓa wannan nama daga nan da kiran sai ɗan kyama tsoro ya kama shi wa auja saminin khifa ɗan tsoro sai ka aje mina gumbaki tsoron da kama ka aje ka san bakon da ka zo ya ce mu abu bicin kayanka ke tsoron ka aje sun miya gumbaki ne suka zo su mai cutarwa ɗan tsoro da ya kama shi sun lura ya tsorata ƙalu la ta hau bra kakkaji tsoron komi inna ursilna ila qawmin kage tsoron komi ga yana suka yawanci su mala'iku ne na Allah mu yawon dan gaga abu da aka shi mace abinci bai ci bai sha bai ci bai sha mu ne muke bukatar mutum mai gashi mai tsari a bar a bar kama da rigimar ci ta shi kurin ciki kada shi da jaraba duk yau duniya ba ta ciki nake ba duk yau ta tana ciki a bar kama kun da ci sai a shi da jaraba duniya wallahi to su ba su ci ba sai ba ruwan su da ci da sha kai suke bukatar da sha kenan ba sa bukatar abinci yan daga nan shi ya ji tsoron miyagun baki ne suka lura ya tsorata suka ce da kakar tsoron inna ulusina ila ƙungu mu an haiko mu ne zuwa ga mutanen ashe suna wannan magana matar ibrahim tana bayan hijabi tana jin abin da suke faɗa kuma na tuka imatu madai tana tsaye tana ji fata hikar ita dariya ka haka nan nan magana menene duk awa guda ce kiran guda ne aikin guda ne ta yi murna za a gama da mutanen lu ta ji daɗi ita kuma tana dariya tana magana fa basharnaha bi ishaq ke kuma za ka mata bishara da ɗa annabin Allah ishaq ba shi kaɗai ba ومن وراء إسحاق يعقوب باين إسحاق أقول لهم البركة إسرائيل يعقوب يا نبايش قالت يا ويلتها جهة قالت يا ويلتها وأنت ويو ويو ويو ني أعلم وأنا عجوز ني ينزل أيوة أنت وأنت كذا قول ما ترى شيء ما كان يعيش نشي شكرا أتاني أنا تاني وأنت كذا قول ما ترى hankalce abu ne mai wahala ta ce a'ali ne yanzu ayu bayan ta riba kanta ta ce wa hada ba'ali shekha ga mijin na tsoho dabar dabar tsoho shekha eh wani ajuz alif zan ayu wani ajuz ina tsohuwa wata ruwan ta addima tana budurwa ma addima ce tana budurwa ma bata aihuwa ko ta tsohuwa ta tsohuwa kuma ta aihu kuma ga mijin tsoho kai ta ce ina haza da shi'in ajiyu su gaskiya da hukanta akwai mamaki akwai mamaki tana mamakin a ce ta samu ɗa in wani kutuna kuna ce ba na akwai tarihi na magana allah subhanahu wa ta'ala kullum bawa abin da ke nema ka nemi gyara alaƙar allah ka nemi gyara aka yi an dai aka kai goma ga allah wallahi ina yana gara kyakkyawan alaƙar da allah aka ce allah ƙyale gani zai yi da ranka mai allah zai ma wani sakamako tabbas in wani bayar allah ka ba tana cikin farkon imani ibrahim salam da ita haka hijira mutar da na mace aka bar kasar iraq duk wani yawon da ya na masar zuwa can da yake ba ta da ɗako ɗaya sai baiwa da aka ba sa a masar aka bar ibrahim hajar ita ce ganin ya tsuwa ta wani mata iyawa ta tsuwa ta ba shi damar ya mutu sadaka ya sa hajar ɗaki a matsayin mata baiwa ta koma matsayin shi hikimar allah allah ya ba wannan baiwa ɗa kuma annabin Allah Isma'il wannan abun dabi'a ta mutum dabi'a tun imaninta samun ɗaya da aka yi ya dama ta uwa gida shekaru na an kawo baiwa ta bashi baiwa ta samu ɗaya namiji Allah subhanahu wataala dan ya kare mu Allah shi da komi Allah dan ya kare mu hajar wannan aka ce wannan Sara ya kare mata imaninta shi ne aka ba Ibrahim alaihi salam umarni ya ɗauke wannan mata wannan haizar da ɗan da uwar ya ɗauke su daga inda yake kurin da kai ma Allah su can ka'aba ta yau kurin ba ruwanka diba yawan da palestine wanda sa kudus ka diba makka ba ma madina ba za ka kusa da can makka aka umarni ya ɗauko ya ɗauko dace don a kare tana ganin mata ya tara mata hankali hatta kai ta ce tana matar matsaloli da mata mace mace kurin ta ka tana kunta tawa hajarkin ta sa ta hausa matsala ta hausa matsala da kansu hausa matsala aka sa ya dauko wannan hajar da dan Isma'il shine asalin ta kai wannan dogon tafiya da yi yazo Ka'aba a yau tana hili ba kalibi ce mata ba da umarnin Allah ne Allah ce kurin ba wani bayani kurin ka ka ji kurin ba abin da aga mai za a yi kunya ka ta yi aji wannan shi kunya ka aji ne marmar Allah kur ya kawo nan bayar Allah da ɗan shi ɗan sabon ɗarin farko da ya samu iya jinjiri iya jinjiri sabon ayyuka jima da yawa ba ya ka ta yi aji sa a filin ka a fata yau na ka ce kawo su ya aji kun babu kala da ɗan cikin ruwa ɗan abin ruwa aka ce ɗan sarkar ruwa da ɗan abinci ya kaje su bai ce mata kala ba kun sai juya baya ta ce ya ibrahim ta rubuta da yadda ya ibrahim lamun da turku na ibrahim wajen waka barin mu shuru can ta kada ba ya ibrahim wajen waka barin mu kalibi ce ta ta tsoko ta ce allah wa amaraka bi hada allah ya maka wannan umarnin ya ce na'am ta ce idan lil da yin allah tun da allah ka kamu allah bai ta tattar da mu jika shi imanin ta sallama kudu cikin jaka shi yadda ya bar mu allah ya kuma ta dogara ga allah shi ya bar ma'ana kuma ta dogara ga Allah shi ke na kama hanya asalin shi ne lokacin da ana nana nan ruwa ya ƙare abinci ya ƙare matsala ta fara da yaro iya tsala kuka iya tsala kuka hankalin kuwa ta shi ba ta ka koyi ba shi ne asalin ake safa da marwa asalin asalin da abin lokacin safa dutse ne marwa dutse ne yanzu ma akwai shi dutse yana amma an yanka shan wasa a gidan ƙasa sai ta hau safa ta diba wancan bangaren ko ta zubi zauwa in ta diba ta diba ta kowa ba hita gangaro in ta da gudu gudu dan ta dan ta kai ga wata sai a can gudu gudu da ake sai ta dan kara gudu gudu dan ta hawa marwa sai ma ta leka wancan bangaren kamar ga ga leka ga wasu ga leka ya mu misali ga leka ga wasu kawai ga wani babu kowa ga diba yamma tana haka ne ta ji ta dawo ta ji ta yi na bakwai na takwas ta yi na shidda na bakwai tana kan marwa sai ta ji wani motsi a can wurin ɗan wata ce dogo a takaice dai tana zuwa ta isko yaro inda yake buga ƙahon shi an cutar ruwa ta malaka jibril ya buga wurin daidai ƙahon yaron dai kunin ruwa iya iya kulkulkulkulkulkul ya take zamzam zamzam a harshen zamzam ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya tana gudun ruwa kai ce ɗanta ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inda yace Allah ya ji kan uwar uwar Sama'il Haja yace inda ba ta zanzan ba da wannan ruwa ya gudu ya zama ya zama idon duniya har tashi kiyama ya zama teku ya gudu mer ko filam ya zama filam ya zama wata wani idon ruwa to shine sai sai ana asalin zamzam kenan ruwa har yau aka shan shi to wannan kenan yanzu kaga yanzu Hajar tana nan maka sai dai zo ya koma yanzu a can da kashi sai tsohuwa wannan tsohuwa mai imani Allah bai manci ya mata wata baiwa ba ta yi kashiya ba ni abin shuru ma ni abin na taba karam zai kace ni na ta'adda na ta'adda ma shuru wala na ta'adda ma da Allah an ba an ba wannan ba haka ma zai iya ga kamar an kyale shi a da ma na yi tayi Allah hanzu abin da yake ruwa ko matsaloli ka san da kake ruwa haka zai kace ko a kawo ta ba ta ci gaba da alaƙa da Allah gyara alaƙa da Allah kuna waɗannan shi ne allah kawai da mala'iku ta hiyar ta musamman suka zo duniya su ba ɗan wannan gida albushin tsohuwa lokaci ya yi na samun ɗa kuma ɗan annabin allah isha wanda baban annaba ko kakan annabawa shi allah ba shi ɗa yaƙub yaƙub duk da wa'adama a ce da aka ce wani annaba a cikin isra'il isra'iliyawa shi ne asalin sunan isra'il yaƙub a ce banu isra'il ke ɗin yaƙub sunan yaƙub ne isra'il wannan ba duk wani annabi labari wani annabi Sulaiman annabi Dauda annabi Zakariya annabi Iliyas Zulkifil duk wani annabi labari cikin zuriyar shi wannan da Ishaq daga shi Allah haka Allah ya bata baiwa ba lokaci mai tsawo shi za ta za ta kace an anan kenan sun bata bushara samun da Ishaqa bayan Ishaq Yaqub zai biyo baya tace gaskiya wannan abun akwai ba ni tsohuwa mijina tsoho ku ce zan aihu gaskiyar abin akwai abin mamaki suka cewa a ta'ajibi na min amurallah rahamtu da barkatu alaikun halibait shi yanzu bai wala za ki yi mamaki na alaman allah mana ba mamakin komi haka za a yi iya tsohon suka ce can suka ce ka zalika ƙara rubutu haka ubangiji shi kina tsohuwar iya tsohon haka za a yi ba na mai zai ba shi haka da yanzu a yi haka Allah so aikuna tunzu Allah ce bayan da yanzu tattaunawa an ba ibrahim labari na bushara na ɗa bana ma ta an ibrahim rau yanzu ibrahim an ƙare yanzu tsoro da da yake yanzu ya samu tsuwa ya gada ba mutanen banza wani ashe mala'iku ne kuma har da bushara shi na Allah ce fada ma ta ba an ibrahim rau lokacin da tsoro ya gushe ma ibrahim وجاءت البشرى كن لبشر ضروروا كما قال البشر yanzu kuma yujadilu na fi kan mutum can ba sun ce ba an aiko su wajen halakar da mazanu yanzu da shi yanzu ya samu nashi yanzu yake tuma kuma yake ta yi tattaunawa to yanzu lu suna da kuma ci jayayya iya tattaunawa da su in na fi haluka a cikin garin ya kwanar garin a garin mu akwai lu akwai lu a garin suka ce nan alim bin fiya aba ibrahim me ka sanin zuwa garin kada ka zuwa garin da ruru nan alim bin fiya me ka sanin zuwa garin ka kaga wannan labarin magana waya a cikin gari mun san me ka sanin zuwa a cikin garin da masu imani da masu kawar duk mun ka sanin kowa a cikin garin haka nan kanka da mu ce ya ibrahim a'rid an hada ibrahim wannan magana ka kauda kanta amma ka farta zantan tattaunawa ka halaka da garin a'rid an hada kamar wannan magana ibrahim yace domin yace innahu ajim domin wannan maganar ke ga azaba tana an kare raja'a man rabbik abun umarnin ubangiji to mun mun zo ne gurin mu zartar da umarnin Allah tunan an kare mu mun zo ne mu zartar da umarnin ubangijin ka ba tana an kare kuma innahum atihim azab ghayr mamdud yanzu lokaci azaba ta riga ta zo an kare ba ko ba sakewa ba sake da gire ba sake magana an kare kurin ne zai wannan tawaga ta mala'iku yanzu ta zo gidan Ibrahim ta ba Ibrahim bushara ta ba shi labarin halakar da yanzu ga sanan sun zo gidan ci gaba أما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنه ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين نعم kaga yanzu mun ji can sun ce kurin an aiko mu zuwa ga mutane to nan na gaya maka sun gaya mai me ya kawo su ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا ملك اهل هذه القريه kuma labari mu yanzu mun zo za mu halakar da wannan gari mana alƙarya ɗan uwa mu ana ibara mahiya ta zamanin ta alƙarya talakawan ƙauye asalin ƙauye loka ta larabci asalin larabawa alƙura ƙarya tana ɗaukar ƙarami ta ɗaukar babban gari ya dace da na aka baka labarin da garbi an Allah kira umul qura maka umul qura kawai ce maka tana ɗaukan a ƙaramin ta ɗaukan babban gari mu yanzu sake madina ya ce yanzu larabcin zamani ake mai ake madina karɓar babban gari an ce alƙarya ga ƙaramin gari haka ake bai abara amma a can da aka ce alƙarya baka iya ganewa ya kasan garin ko ka iya kyauta za ka iya ba da labarin girman garin kenan magana ko suna ce Allah sun ce mashi za mu halakar da mutanen wannan gari ma'ana garin Lut za mu halakar da su domin inna alaha kanu zalimi mutanen garin azzalimi qala inna fiha luqa a cikin garin akolo a garin mu kun da falaka da yan garin shi kuma a garin akolo qalu nanu alu man fiha ka jannu ibrahim me ka sanin suwaye garin me ka sanin suwaye a cikin garin magana take ta masu imani suka take tausaya musu da nujiyan nan wa alau ila mar'atu katamul ghaibirin mutane magana shi lut da jama'ar masu imani su ba sa cikin halakun za mu tsiratar da shi lutan da kake magana kan shi wa'ala haka da iyalan shi amma ilamar atahu ilamar abanda matar shi kantin lagabirin tana daga cikin wanda za su yi sauran wanda za mu azaba ita ba ta tsira shi don shi ne sabon halin matar shi yanzu a gami munahuka ce iya kamar tare take da shi a munahuka ce maɓannaciya ce wannan ba ta tare da kai ita za a tsirtar da ku da dukkan gidanka amma ban da ita haka suka ba shi labari walamma an ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين walamma an ja'at rusuluna luda lokacin da waɗannan manzanni waɗanda suka je ma Ibrahim wannan tawaga ta malaiku su ne yanzu suka wuce suka zo kuma gidan Lut su ma da yazo nan shi ma bai gane malaiku ne ba si abihim wadaka bihim zar'a ya samu damuwa jikin shi ya cikin jikin shi ta hukumci ya samu matsala saboda me ya matsala ya samu ga baki kuma a matsayin samari kyawawa kuma ya san mutanen garin shi halinsu game da maza a ce ka yi baki an ci musu mutunci shi ne damuwa shi ka yi baki an ci musu mutunci matsala ce shi ya sa ya damu ya zai su kuma suna ganin su kuma abin da ake nan sai ga sun zo sun kewaye gida eh duk ka ba mu bakin wani haula bana tuna ɗallaku ga iyanan mata ku kawo da suka taba ka sa mun cewa ka ba mu ka bata mu lokaci ka ka bata ka san mun homa kibira mu da mata mun ga mutu so so wannan magana mata ka san sai da ka tada ma nuri ka magana magana da mata ka san sai mun homa na da ta alama ka sa abun muke ni maza muke so tuna bi shine tada mai hankali kurin dole suna neman sa kare gida suna neman shigira iya ba ta hakuri ba a cikin ku ba mutumin kware ba da tijo zai magana tuna kallo cikin ci iya cikin wani tashin hankali ne iya gudun a keta a shigo gidan shi shi ne ta kwan faƙaru la ta haf suka ce kaka yi tsoron gudu mana kaka tara ganka la ta haf wa la ta haf kaka ji tsoron a yi su komu kun kaka yi baki cikin aikin su na wasan gama yawo ina mu na juka wahala sai shi ma sai a je gano a shema da aikin ba Allah kuma shi ke mutane ne ‘yan wucewa da ake zumunci yanzu ya gano ashe mala'iku ne daga Allah lokaci ya yi za mu hallakar da su daga yau amma kai da iyalanka banda wannan mata muguwa idan mata ka zama gabi idan mata ka zama gabi banda mata kai tana cikin zama azaba amma kai za a hudda ka can suka ce ina ma'uzu musubu suka ce musu ina ma'uzu musubu tare su mu bukari ya ce suka ce yanzu asuba tana yi sun gama yahuda kun ba su kun musu shigowa musu shigowa amma asuba tana yi lokacin halaka su yayi malaman tarihi da kawo su wannan suka zo wannan neman shiga gidan da su aka gama da farko sai malaka jibril ya tashi ya bige su da gauki su da nan suka nawa ka gama su ga ya da wanda a juye garin su wanne ya kawo da wanda ke sun shigo su sun har gamawa kuma asuba na yi cikin dare suka ɗauki lut da jama'a shi suka ce ko kun ji kara kan wanda wuri hikiman allah hama ta aka wuta tana jin daram ita ta bari ha ba shi kenan ta mata ta haka aka yi ta wari an ware ta ya ce kenan ilama a takadama gabriel banda mata kenan ina munajjuka wa halak za mu tsiratar da kai da iyalanka ilama a takadama sai mata ka gaita an kenan bada kenan suke mata gabriel ita ba ta huta kanan ta muna gabriel tana cikin hutar suke saura cikin azaba إنا منزلون على هذه القرية إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فقط إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء مو زام سبكت كنا نقص من سبكت عذابا دقا سما دم سما أكم ونن قريب كاهن أكيد شيء والمتفكات رجل kamar a jiya garin abin juyin waina sai da aka musu ruwa na azaba kuma aka musu juyin waina eh kuma Allah ya musu haka bai ma kanu su kun dalilin fasikanci dalilin kin mun doka dalilin tawaye da Allah kin mun dokar Allah Allah ta wala wala tarakana min wala qad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin ya'qilun ولقد تركنا منها آية بينة على منبر آية تكام عند الله كيوا ميغو ما باس اجين وعزي ما irin wannan mugun aikin an bar aya ga yan baya kuma aya qarara li qawmi yaqiluna ga masu hankali saka inda Allah ke talala kuma irin da yake kamu tun daga duniya ga mugun mutum yan waye har yau sadu garin lut har yau da alama irin wani abin don an ce lakace ana kai da bahalin mai kiran shi lakace sana na lakace ba ita ko bace ba ruwan kurin kewayen an ce ya kusan kusan tsawon wajen kilo 80 kilo 80 tsawon ruwan iya nan har yau kuma ce yau shi ne ruwa a duniya wanda ya kowane ruwa gishiri ai wanda ya san ruwan teku ruwan teku gishiri shi ka sha wanda sha ka sha maganin kishirwa kishirwa ne ta karu misali ka iya wani haka nan ta misalar da ku mun tuka zaka za mu gagata shi kare kishirwa ne kamar ruwan gishiri ne ruwan teku ba sha kana tafiya ka mutu da kishirwa to ruwan ruwan wannan na fara mai ya yi maka ruwan teku so takwas so takwas ya yi maka ruwan teku sai ta kwata daba kuna na daba ta shiga batan tiya ko shiga kai bakin da kana yi wa sama ruwan tsarin ruwan abin da ba kenan ruwan iya na har yau amma za a je mai imani ya tuna wa'azin Allah kamun alamar imani kan kuma mai ruwan gashi kaza ba an tiya shi bai hankali mara hankali mara imani tana zuwa yawon yawon bude ido turawa amma ba su wasu su kurin kan mamaki ba zai gani kurin kurin amma ba ke ne ruwa da gishiri da yawa a an shiga ba tsewa kuma ciyawa ko bi wuta babu dabba a ciki babu abin da ka rawa ciki har yau ba wata dabba ta ka rawa cikin ruwan balle magana ciyawa iya na yanzu kuma shi mai imani ya wa'azuto mara imani ga amma mamaki har yanzu bude iya nan a cikin kasar Palestine ayyau ya yace mun bar wannan abin kenan aya ga mutane masu hankali dan wannan shine abin da ya wakana a wancan zamani ga mutanen Lut dan wasu ne a yau abin yake ci gaba lalacin ke karuwa ta kai mata ma na yi yanda maza ke yi da ana magana ƙasa ko gari yanzu garuruwan su a duniya inda ba na aiki kaɗan ne a duniya hatta kai su ƙungiyoyi aiki ƙungiyoyi aiki na neman yanci wani kwanan za a wani wasa za a yi na qatar wai ministakin qatar ne wajen ya ce mugun aiki aka mai ca a duniya ya kawo mutum aiki ya yi babbanci wane ne a ta gana ta ya ce na hudu addini na gama ya ce duwa da kan zuwa turi za a jima turi wasu ne wanka abu muni wanka da suka suke duwa ba su kansu yanci ne haƙƙin su ne ban kasa kai da kayan laifi a jima turi a wajen turi a kayan laifi ya ce eh mugun aiki ne kun ba mu barin dimmi shi ya zo ko jirgi ya ɗauko alama ta ɗauko ya ce baka shiga ko yanzu ko jirgi zo shiga shiga har samu a samu shiga ta turawa wani shiga ta kaya a samu alama wajen wata isa su ce baka shiga zai saba kasar baka saba kakatar jirgin da ya zo da alama ma dasa zama da hoton ko abin shaida su duk jirgin da zama ya ce bai saba kakatar ce ce saba kanu daban zai saba kanu daban ku zo kun babu alama ta luwaɗi ba ka musu ta ba ku zo a yi mutum da laihi ne wai sun taka doka sun ce luwaɗi ba kyau allah kiyaye allah kiyaye to wannan yan uwa allah subhanahu wataala yana kun zai kamar to ya da aiki ba ruwanka allah da bayan allah ne allah shi san kamar zai musu yau gobe tabbas dai su ma wannan halaka da sai aka tai su ba ma zuwa ba annabin Allah ne zo aka taiwa aka tawa ma kan Allah ka azaba shi su ma wannan da musu jiran azaba Allah ta kusa ko ta dinsu tabbas ci gaba
وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين na'am nan kuma yan uwa bayan sun mun ji wannan annabi Lut ko ga shi magana annabin Allah wanda wannan abin kaman kaman jiya an yi wannan an yi wannan da haka abin ki wuce kaman ta fashi ba abin ya wuce kuma wata labari haka take duniya ta zai wala madaya kuma ga su ma dai mun aikawa mutanen madayana ka ambata musu mutanen madayan madayan gari ne yau shi yana a cikin palestine madayan gari ne a cikin palestine yau yana garin a cikin palestine su ma mutanen madayan mun aika musu a hamu shu'aiba dan uwansu a cikin kabila ba na addini ba dan uwansu shu'aiba muka aika musu shi ma ga kira da ya faƙari ya ƙumi budullah ya mutane na ku ji tsoron almana ku bauta ta mu Allah warju yawmal akhir ana ku ji tsoron nan kaɗan kamna ku ji tsoron kamun Allah gobe kiyama da mai iman da ya tashi ka tsoron gabata wala ta'asau fil adam mufsidin kan ku zamanto mabanna kuka yawo da banna a cikin ƙasa kiran da ya musu fakadzabu فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين fakadzabu duk kiran da yayi suka karyatar da shi karya ce kai ba annaban Allah bane ba dan wani kana maki kai mai wajen to ne annaban Allah manzon Allah a ce karya yake to kai mai wajen ba za ka mamaki an ta karya yake ba karya yake ba aka ce karya yake Allah ce fa akhadatum rajfa nan mutanen shu'aib za a ce rajafa a ce sayaka a ce yi muzulla za mu yi muzulla ranar inuwa an ce magana ka ibn sina cewa duk wani abu guda uku al'umma da kuma sai ayi kenan ya zo ga al'umma uku duk da suke cewa al'umma guda ce ana kawo nau'in azabar a ce yau musaiha a ce yau muzulla a ce a ce mana yau marajafa a kasu marajafa a kasu marajafa me ya ce ya ce wani abu uku ko ne ya wakana ya ce lokacin halakar da su tabbas a cikin tarihi Allah ya musu jarrabawa da tsanin zahi sai Allah ya hudo da wani hadiri hadirin kashe cikin shi samu tsayi wani sanar hadirin da rana ko sai suka suka taruwa suke taruwa cikin wani inuwa ashe talalar Allah ce wannan inuwa inuwa azabar ce ya san ga wani guda kawai da kam kowa ne shigo cikin inuwa ne marahama sai mala'ika ya tsawa tsawa ko a yanzu aka ta sama maka gidan ka iyami gidan ka ko ko aka tsawa ta ko aka ta kwana mazaka ta ara da ta ruwa ta halili ko ana da gidan iya girgiza a girgiza ko shi na rajafa kenan tsawar mala'ika ta sa su kowane suke suka girgiza kasa ta girgiza kasa ta motsa shi ne kowane su ne an musu tsawa sun halaka zama guda shi na rajafa kenan tsawa ce ta girgiza kasa aka musu girgiza kasa kenan azaba ta kama su ta girgiza fa'asabahu fi darim jatimin suka waye gari ga sunan a gari an ce rubuta ciki shin jatimin kamata mutum ya ta ƙasa aka mutum ya ce a ta ƙasa ga sunan sun ta ƙasa rubuta ciki da a cikin ƙasa duka a mutu ƙasa gina a mace haka Allah musu me kun bayan wannan sai zuwa kuma وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين
yace wayannan mutane na ga al'umma daban-daban yace wa adan wa samud ga adawa suma an aiko da annabi hud ga samudawa annabi salih duwina al'ummomi Allah ce waƙata bayan da mi masakin kun gani sarai gidajen adawa kun gani na samudawan kun gani suna nan sun gidan kallo-kallo da gidan samudawa iya na ma a saudi a hijar na adawa a yaman kusa yake da su kun ga gidajen waɗannan al'ummomi ta ci gabansu kun ga yadda Allah ya musu ta hanyar gidajensu waɗannan mutanen wa zayyana da mun shaitanu a amalanku amma shaidan ya kawata musu mugun aiki suke ga cewa kan daidai suke suka ji izini da annabawan Allah nemar Allah ta shekaru da dukiya suke alfahari muna shi da miliyan kuwa aka zar jama'a wani mu karfi da dukiya suna alfahari saka ba abin da za a yi ce fasadun ma'ana sabi shaidan ya kange su daga hanyar kwarai amma Allah ce wa kanu musafiri suna da ilimi akwai ilimi amma shaidan ya yaudare su Allah ba ta hakan za su iya gano amma ba su yi ake da su shaitan yau da risu ya wace kullum magana ilimi daban gane gaskiya da za ga mutum doktoran ne kuma farfasarar ne amma shi da addini a yi nan ba ruwan shi ma ya kama shi ne kuma shi ya kama kuma kuma shi ne ya ga mutum bai san bai da ibe karanta amma ya ga imani maganar kenan imani bai wacce ta Allah ba ilimi wani ba ilimi daban ilimin da yake gan shi kuma wani hali daban kenan suna da hankali na gano amma shi dan ya kanke su daga hanyar Allah yace bayan wannan wa barun wa fir'aun wa haman wa laqad ja'ahum بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين
cikin da Allah gama da su wa qaruna wa fir'aun wa haman ga qaruna mun ce ba ba da ba da uban ne qaruna da kashi ba uban shi ba dan shi bane ba qaruna da fir'auna da hamana sun zo su ma wa laqad ja'a musa bil bayinat qarun da fir'aun da haman da an aiko musa ya zo musu da hujjoji daga Allah amma fastakabaru fil arab suka yi girman kai a zaman kasa kamar su wannan dan isra'ili bawa na su kaza suke mai haka nan shi kuma qarun jidda isra'ili ne iya alfakari da dukiya shi mai hali ne kuma talakawa ne kaza kaza kaza kowa dai girman kai ya ɗauke shi wa makamu sabiqin da suka yi sun gagara Allah akwai wanda ya sha babu wanda ya sha Allah da ya jero ɗan uwa waɗannan annabawa da mutanen me yace fa kullan fa kullan akhadna bi dhanbi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا kowanne daga cikin waɗannan al'ummomi fatattu a hadana bizanbi dunan lalajero alace kowanne mun kama shi da laifin shi ba ɗan waje ba kowanne an kama shi da laifin da ya yi ce faminhum man arsana alai hasiba a cikinsu akwai maka aikowa tsawa mace duwatsu na ce iska ta bala'i ta adawa adawa ta sun suna fassarawa kan mutanen lut amma da suna cewa abin da ya kare a nan da su ma'a musu na nan adawa cikin allah ya halakar da iska mai tsanani haka allah ya ambaci an aika musu hasiba wa minhum man akhadtu saya a cikin wayannan al'ummomi akwai wanda tsawa aka musu irin zamudawa kun su zamudawa bayan sun kare shekantaka ta soke taguwa lut annabi salih ya ba shi labari tamatta'u fi dazu ta ayyam zalika wa'dun ghayr makzub ya ba shi labarin to yanzu kai ta kare yanzu kuna da dele kwana uku aka ba kwana uku ne ta kuma ba shi ba tuwa ta ba a kwana uku ne azaba za ta zo ta gaba da ku gaba daya kuma ce zalika wa'dun ghayr makzub da ce ƙarya ce ake zazo to wannan wani alƙawari ne wani dare ne na ƙasa ba ya ƙaryatuwa ba ya zo an ƙarfi ce ba a yi ba iya zarwa kuma ƙari kwana uku da ku to shi a nan kwana ɗaya biyu zuba uku bai daga ina a jiba nan a wanga nan me za a yi ba sani ba ku da kan kwana uku kwana uku ya ƙari can kuna ne tsawa guda kuna tsawa guda hikimar Allah a garin da salihu da masu imani da su wuri guda suke rayuwa aka yi tsawa guda duk wani kafuri ya gama yawo a su imanin lahiyar lau lahiyar lau a cikin wata wata wata hadisi ya tabbatar cewa akwai na ga abu da na cikin yan garin shi a lokacin nan shi ne iya ka'aba ya ta ka'aba kaga mu shiga wannan ka'aba tsawon kaki ne zuwa makka iya ka'aba shi ne kaɗai azaba da aka wuce da mutu ba iya fitowa daga harami shi mata su bum shi mai shi ba gama da shi abu da gari eh kenan duk allah ya da gama da su amma su imani suna garin lafiya lau ya ce kenan akwai wanda muka hallakar da tsawa ya ce wa minhum man khasafa na bil arab daga cikin wanda muka jero akwai wanda ƙasa ta tsage ƙaru da duke shi ko ai ka tsage allah haɗe shi ƙasa ƙasa ta haɗe shi wa minhum man aghraqna na'am kuma daga cikin waɗannan muka jero akwai wanda muka jimi da su a ruwa waye fir'aun Allah ce wa ma kana la yuzlimu duk waɗannan da aka jero babu wanda Allah ya zalunta kowanne wa'azi ya zo gargadi ya zo walakin kanu anfusahum yuzlimu su ne suka cuci kansu da kansu suka imani Allah mashi wani azaba a wannan ka ci hannunka mai sanda ne Allah shi ne da mu daga lokaci Allah kai mutum Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan uwa da nan da karatun mun sifata salati insha Allah wannan laraba ta fara yan uwa sun taimaka da kawo littattafai yanzu akalla muna da tayar kusa ɗari biyu Allah amma za a ba ɗan warkon zawo masha Allah wanda bai samu daga bari saya a kasuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh